الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin wannan littafi namu mai albarka kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala wato mun yi bayani dangane da baban da yake magana game da abin da ya shafi tawaida a cikin addini na musulunci hukunce-hukunce na tawaida a cikin addini na musulunci da kuma hukunce-hukunce na sanya laya a jiki a cikin addini na musulunci wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan babi wanda malam ya yi mai unwani da babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى عن أبي بكر الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمدون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه na'am babu man tabarraka bi shajarin wannan babi zai yi mana bayani dangane da hukuncin mutumin da ya nemi albarka talabal barakata dangane da hukuncin mutumin da ya nemi albarka bi shajarin a wajen wata bishiya daga cikin bishiyoyi a wajen bishiya ya je shi ya shafa wata bishiya imma bishiyar maina ce imma bishiyar gawo ce imma bishiyar aduwa ce imma bishiyar gamji ce kowace irin bishiya cikin bishiyoyi wato wannan shajar ismu jinsin ne ya shimalu ayya shajarati ya shafi kowace bishiya au hajarin ko kuma mutumin da ya nemi albarka ta hanyar shafa wani dutse cikin duwatsu dutse ko dutsen uhudu ko dutsen safa ko dutsen marwa ko alhajarul aswad ko wani dutse daga cikin duwatsu na duniya mutum ya je shi ya shafa shi kuma ya shafe jikinsa da shi da niyyar ya samu albarka wato hukuncin yin hakan a cikin addini na musulunci wa nahwihima da makamantansu ko irin mutum ya tafi wato wata kafa babba irin kafa ta tarihi ce wannan kafa ce tun masarautar Kano tana shekara kaza da kafa wannan kafa din an fi shekara ɗari kaza to je shi ya tsaya ya shashafa ta ya ce Allah ba mu albarkacin ki me tsawon kwanaki to wata albarka mun gane da kyau ko ya je shi ya diba wato wani zaure ce wannan zauren da ka gani a nan a sheikh Usman ibn Fodio Allah ya ji kansa da rahama a nan ya yi ta nazari ya yi tumuraja a lokacin da yake da'awa wannan zaurensa ne kaga wannan shi ma bai dace wa mutum ya je shi wannan guri ya ce nemi albarka a nan mun gane wato albarka ita ana neman ta ne ta hanyar ɗayan biyu amma dai a neme ta a cikin alkur'ani bawan Allah musulmi ya karanta alkur'ani lalle alkur'ani yana da albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun haka Allah ta'ala ya ce mai tarin albarka ne to wannan mutum ya karanta alkur'ani in aka mishi magana me yasa kake karanta alkur'ani ce ina so Allah ta'ala albarkacin rayuwata Allah ta'ala ya sa wa dukkan abin da zan dafa shi da hannuna Allah mai albarka Allah ta'ala ya kawo mun saukin rayuwa Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza to wannan lalle yayi riko da abin da ya dace sai kuma da abin da yake hissi ne ido kan iya gani aiki na gari aiki na gari kaga mutum ya ɗauki wani abu a jihun shi ya saka a cikin asusu shikenan yayi da niyyar Allah subhanahu wata'ala ya yaye mishi wata matsala wannan alheri nashi yana yana tawassuli da shi Allah ta'ala ya baiwa mahaifin shi lafiya Allah ta'ala ya dawo da wani lafiya Allah ta'ala ya mai kaza a ga wannan aiki na gari shi ma ana yin tawassuli da shi to amma mutum ya nemi albarka a wajen wanda albarkar babu tabbas in ma akwai albarkar a tattare da shi ko babu ga wani a ciki akwai kura eh akwai kura akwai biye kasan kadagu wa qaulillahi ta'ala da kuma bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yayi a cikin alqur'ani ce a fara'aitumul lata wal uzza bangiji ta'ala ce ku bani labarin wannan lata da kuke bautawa wal uzza da uzza waɗannan gumaka da kuke bautawa ku bani labari shin da su waɗannan gumaka naku wanda kuke girmama su kuka ɗauke su da mahimmanci kuke neman albarka a wajensu da ayoyin da farin jakada sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da su ya gansu lokacin da aka yi mi'iraji da shi wanne ya fi mun gane da kyau wato wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da ita a lokacin da yana bayani akan wato isra'i da mi'iraji da aka yi da ma'aiki ko wannajmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wato har ya zuwa faɗar Allah ta'ala da ya ce laƙadar ra'amin ayati rabbihil kubra wato haƙiƙa farin jakada sallallahu alaihi wasallama ya gani min ayati rabbihi daga ayoyi na ubangijinsa alamomi waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar ubangiji alkubra waɗanda suke masu girma a wannan tafiyar da aka yi da shi a wannan rana ce ga mala'ika jibrilu ido da ido ya ga mala'ika jibrilu yana da kai fuffuke 600 wanda ganin mala'ika jibrilu a yanzu a matsayinka na shuhul in ya bayyana a siffar shi wanda Allah ya halicce shi to mu duka ga baki ɗaya narki a zai ba wanda yake da kwai damar da zai iya kallon mala'ika jibrilu to kuma cikin halittu na Allah cikin mala'ikai fa wajen abin da ya shafi girma na jiki mala'ika jibrilu akwai wanda in ka haɗa mala'ika jibrilu da shi kamar ka haɗa girman kanka ne da girman sauro cikin mala'ikai na Allah akwai wanda mala'ika jibrilu ɗan mitsitsi yake a gure shi to shi ma fiffike ɗari shida gare shi kuma din fiffike ɗaya kowane fiffike guda biyu kawai in ya baza su bangon duniya na dama da na hagu gabas da yamma kawai ya rufe ta yawan nan guda 300 yake da kenan 600 don guda biyu yana rufewa duniya to shi cikin halittu na Allah cikin mala'ikai karami ne aka mala'ika jibrilin ya faɗa to a wannan tafiyar ma'aiki ya gai shi a wannan tafiyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ga wato sidratul muntaha wanda sidratul muntaha hamso nata wannan girman shi kaman girman kunnen giwa yake sannan kuma ɗiyanta irin wannan a ce ɗiyan da biyu to ɗiyanta girmansu kaman girman tulun hajara ne tulun hajara wajen wato litar 500 yake ɗauka kaga wannan bishiya ce wanda take mai girma to ita ma a sama take mala'ika jibrilu ya ga masallacin da a kowace rana mala'ikan da suke shiga su yi ibada a cikinsa mala'ikai dubu saba'in ne suke shiga albaitul ma'amur mala'ikai dubu saba'in suke shiga su yi ibada idan suka tafi sun kare dawowa har abada na gobe sabbi ne na jibi sabbi ne har a yi tashin alkiyama to waɗannan abubuwan masu girma da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gani da shi waɗannan abubuwan da ya gani magana da su waɗannan abubuwan da ya gani da su waɗannan gumakan da kuke bautawa kuke ganin masu girma ne a wajen ku ku bani labari wanda ya fi girma kaga ana musu tambaya inda za su yi adalci za su ce abubuwan da ma'aiki ya gani masu girma waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar ubangiji sun fi waɗannan girma kuma kaka za ku dinga bauta a wani allah za ku samu dutse wanda ku kuka sassaƙa da kanku kuka ƙirƙire shi a matsayin abin bauta kuka je kuka samu bishiya kawai kuka rike ta a matsayin abin bauta an abi waqidin al-laythi radiyallahu anhu qala wato hadisin da malam ya shigo mana a wannan babe shine hadisin abu waqidin al-laythi wanda yana cikin sunan na al-imam tirmidhi ko al-jami' na al-imam tirmidhi Allah ya ƙara yadda da shi ya ce kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila hunaini abu waƙid ya ce mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zuwa hunain wato hunain wata kwamɓala ce wanda ta gudana tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wasalamu da hawazin wato a lokacin nan akwai mushrikai lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi maka ta zamanto gari ce na musulmai a shekara ta takwas bayan hijira ko to shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya ji labarin hawazin wato suna nan suna shirya mai wato 'yar ƙasa to ma'aiki mutanen da ya zo da su sahaban da ya zo da su daga madina a wannan lokacin sahabai dubu goma ya zo da su sojoji daga makka wanda suka yi imani a lokacin sai da aka samu soja dubu biyu aka suka zama dubu goma sha biyu ma'aiki ya ce aje a kai musu kwambala an gangara an tafi nan hunai to a lokacin sahabbai hirarsu shine ne wato kowa yanzu yana da yakinin cewa in aka je waɗannan mutanen musu wuce 'yan kwara ba a gurin kowa cikinsu yake alfahari da yawa mu dubu goma sha biyu a ce mu kai wa wata ɗan gari wata kwambala ai a cinye ma za mu cinye su musan ba an nasur biye dillahi yana ana tafiya da aka je sahabbai suna tunanin hawazin a guri ɗaya suke ashe su kuma sun yi talallabe sun laɓe a cikin ramummuka kawai suna shigowa daren wannan ya waɗe wannan ya waɗe cikin dubu goma sha biyun nan ba a wuce mutum ɗari wanda suka tsaya tare da annabi ba kowa ya tsere ya laɓe aka Allah ta'ala ce ku laqad nasarakumullahu fi mawadina kathiratin wa yawma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an shikenan ana nan ana nan da Allah ta'ala ya kaddara ma'aiki da sahabbai su za su ci nasara cikin wannan tafiya wannan yaƙin sai ya zama to kuma wannan tsoro din da aka yi na farko in ka san akwai lokacin da in aka halba bindiga tuman da bai saba bajin karan ko ba ta in ta hoshe ya ji karan bindiga daram wani in mai saukin tsoro ne ba kudari ba ma zai ya daga tsaye kawai na karkarwa shi kare wa la'ila illallahu la'ila illallahu to saboda ya ga hallaka to shi kenan ana fita daga nan bayan sun ci nasara a wannan yakin wa an fita kenan ya ce wa na hannu hudatsa'u ahadin bi kufrin abu waƙidin laifi ya ce mu bamu jima da barin kafirci ba bamu jima da fita daga kafirci ba bamu daɗe da shiga musulunci ba saboda wannan labarin da zai bada kar a ga cewa kamar ya kwambi ne a musulunci suka yi wannan katobara ce bum jima da barin kafirci ba bum daɗe da shiga musulunci ba walil mushriki na sidiratun ya akufuna indaha ce sai muka zo hucewa ta wajen wata magariya ta mushrikai wanda suke dukufa a wajen wannan magariya tasu wa yanuquna biha aslihatahum sannan kuma suke rataye makamman su na yaƙi a jikin wannan magariya suna neman albarka da ita irin wata tsohuwar magariya ce bishiya ce ta magariya tsohuwa wanda ta shekara da yawa lokacin jahiliya su gani suke don wata bishiya da ta da ta yi kowace to waye bishiya ce wanda take ta tarihi ko to akwai fadail a tattare da ita shigirar mushrikai suna da wannan bishiya din ta magariya wanda duk wani makami na yaki idan mutum ya siyo takobi to kafin ya tafi filin yaki da shi sai ya kawo ya rataya shi a cikin wannan wannan magariya din da niyyar magariya ta sa mai albarka ne aka tafi wajen yaki ya ta kalkashewa mutane kal ya tsara wadda za a buga waɗin ya goci. Yuqalu laha zatu anwaqin wato ana cewa wannan magariya ɗin tasu ana ce da ita zatu anwaq wato ma'abuciyar wato abubuwan da ake ratayawa a jikinta saboda wato mushrikai wannan tabarrukin da suke yi da ita duk wani mushriki inda ya kai mashi ne ya siya takobi ne ya siya adda ce ya siya to ya je ya tsuma ta a wannan bishiya din bishiya ta sa mai albarka haka suke yi in ka zo huciya sai ka tardo wato takwabbai wanda suke rataye a gurin suna da yawa ka tardo ta yamci babu kowa a tattare da ita wannan nadir ne kenan famarar na bi sidratin mu ma muna cikin tafiya sai muka huce ta wajen wata magariya kuma bayan mun huce wannan magariyar tasu sun yi tararra ta ya mata kaya a jikin ma kuma sai muka zo huce ta wajen wata magariya wanda ita kuma empty ce babu komai a jikinta faƙulna ya rasulallahi ija'al lana zata anwadin kama lahum zatu anwad abu wajid muka ce muka ce ya jakadan Allah kuma muna neman ka sanya mana bishiya ta magariya wanda za mu dinga rataye ta kubbunan da masu sukanmu da addodinmu a jikinta saboda neman albarka kamar yadda waɗancan mushirkai suke da kwai bishiya wanda suke rataya makamansu na yaƙi suna neman albarka da ita faɗalallahu akbar sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce allahu akbar wato allah mai girma wannan Allahu akbar ma'aiki ya faɗe ta saboda mamaki kan abin da suka faɗa kuma ba abin mamaki ba ne dama mutumin da bai daɗe da barin jahiliya ba don ya yi magana wanda take kama da magana ta lokacin jahiliya to lalle yana da kwai udiri gane da kyau to ma'aiki ya yi mamaki dangane da wannan magana da suka faɗa sai manzo Allah ce inna hasunanu wato haƙiƙa wannan abin da kuka faɗa wato sunnoni ne wato hanya ce wanda take dama wato magabatan kuma waɗanda suke kafin kuma sun irin wannan magana ɗin ya ce ƙultun wallazi nafsi biyadihi gama ƙalatu banu isra'ila ne musa ya ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa kun faɗa kamar yanda 'yan banu isra'ila suka faɗa ga annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da annabi isa alaihi salatu annabi musa alaihi salatu wassalam bayan wa allah ta'ala ya raba su da sharrin fir'auna azabtarwar da fir'auna yake musu allah ta'ala ya hallakar da fir'auna shikenan bayan sun tsallaka kogi fatau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum sai suka zo hucewa ta wajen waɗansu mutane wanda sun dukufa akan bauta wa dan gumcin su suka ce ya Musa malam Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mana abun bauta kamar yadda waɗannan suke da su ma abun bauta mu ma a sama mana wani gumki wanda za mu dinga bauta mishi kadi ba ka gafa annabi Musa yanda aka yi ta shan wahala a ciki cikin tafiyar nan suratul shu'ara'i Allah ta'ala ya hakaito mana kisar yanda aka yi falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lamudraku amma annabi musa saboda yaqini da ikhlasi da aqida mai kyau da yarda da Allah da yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdi gashi sun zo kogi gaban su kogi ne kuma kogi wanda duk wanda ya shiga ciki halaka ne bayan su kuma fir'auna ne da mutanen shi abinda kaga ya kado malam fera ya fada cikin wuta kalka ya tambaya ba ya wutar gida ya wutar tafi kenan suka ga kogi ba za su fada kogi ba ana suka ce mun kare mun mutumin lalace hallaka ta zo ta annabi musa ya ce a ko alama kar ku sare Allah zai nuna mana hanya kai dai Allah ce fa auhayna ila musa an yadrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka dawd al-azim Allah ya ce Musa sandar ga za ta yi amfani yanzu buga tekun da ita yana bugawa kawai da ya buga kawai tsar kawai aka musu hanya a ce mu tafi suna tafiya kafin su wuta daga cikin teku sai da mutanen fir'auna gabaki ɗaya suka shiga ciki na ƙarshe na mutanen fir'auna ya shiga cikin teku na ƙarshe na mutanen annan musa ya fita na ƙarshe na farko wanda zai fara fita daga cikin teku cikin mutanen fir'auna ya je ƙarshen teku amma Allah ta'ala ce muka halakar da su gane da kyau fan falaga fa kana kullu shirkin ka dawdil azim wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin mun gane da kyau to annabi Musa an gama wannan kalubalen ne fa an fito kenan maimakon yanzu tauhidi ya ƙara ratsa zuciyarsu kawai suna gani waɗansu suna bautar gunki har sun mance da wannan kalubalen da aka shiga ubangijin nasu ya tserar da su kawai suka ce ya musa iji allah na aliha tan kama da aliha iji allah na ilahan ka sanya mana abun bauta kamar yadda waɗannan su ma suke da kai abun bauta fala innakum qaumun tajhalun annabi musa ce lalle haƙiƙa ku mutane ne wanda suke wawaye yanzu din abin da aka yi dinnan kuna gani yadda fir'auna ya sayo mu gaba amma sai da Allah ta'ala ya mayar mai da makirce shi duk da haka yanzu ubangiji bai isar muku ba kuke neman yanzu a sama muku wani abun bautawa manzo Allah ya ce latarkabunna sunana man kana qablakum lalle ne wallahi za ku dinga hawan hanyoyin waɗanda suke kafin na rashin kirki wato yahudawa da nasaru kenan wato yahudawa da nasaru abubuwan da suka aikata na lalata zala ce to lalle ne za a samu cikin wanda za su dinga yin koyi da su duk wani wanda ya aikata sabo ɗayan biyu ne ya yi koyi ne da ɗaya cikinsu in mutum ya aikata sabo ala ilimin to ya yi koyi da yahudawa in mutum ya aikata sabo ala jahalin ya yi koyi da kiristoti na wannan hadith ya limamu tirmidhi ya rawaito shi kuma ya inganta wannan hadith na فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلب الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد من مغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها التاسعة أن نفي هذا بمعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة نعم شكرا wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda za mu waiwaya zuwa gare su malam ya ce matsala ta farko wato bayani dangane da ayar da ta zo cikin suratun najm wato saboda ayar da ta zo cikin suratun najm mi bayani a kanta yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta ne game da abin da su waɗannan abubuwan waɗannan mushrikai suke bautawa na wani Allah girman su shin ya kai girman abin da ma'aiki ya gani abubuwan da suke nuni akan kaɗaitakar Allah ko bai kai ba tsaniya sannan kuma mas'ala ta biyu a wannan babi ma'arifatu suratul amri alladhi talabu wato sanin surar al'amarin da su waɗannan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka nema abinda suka nema shine sun nemi ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya saka musu wata bishiya wanda za su dinga neman albarka da ita saboda ma'aiki shine mai ashari'u to dalilin da yasa suka nemi wannan don kada su yi su bugi kirji su bugi kirji su zaɓi wata bishiya su dinga rataya makamansu a jiki a jikinta sai ya zamanto sun nema daga wajen ma'aiki ya nuna musu bishiyar da za su dinga neman tabarruki a wajenta mun gane al-thalitha kaunuhum lam yaf'alu mas'ala ta uku wato kasancewar sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ba su aikata ba wannan din wato ba su rataye ba makamansu a jikin wata bishiya saboda neman albarka saboda suna da yaƙini akan cewa duk abin da ya shafi ibada to baka bugal kirji kai sai ka samu lasisi daga bakin ma'aiki to kafin su aikata sun nemi ya ba su dama sai ya zamanto ya kulle musu wannan damar ya musu bayani game da abin da ya zamanto waɗancan su yi الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه wato mas'ala ta hudu kasancewar su waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda sabbin shiga musulunci ne suna nufin neman kusanci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bidalika da wannan bishiya da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai saka musu wanda za su dinga rataye makamansu na yaƙi a jikinta saboda neman kusanci a wajen Allah da kuma neman albarkar ita wannan bishiya din saboda zaton cewa Allah yana son haka din yana son a yi attabarruku bishajar. Alhamisa, matsala ta biyar, annahum idha jahilu hada, wato haƙiƙa sahabbai na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama idan har ba su san wannan hukuncin ba, idan har ya zamanto waɗannan su abuwa idinin laifi, sabbin shiga musulunci, sahabbai na ma'aiki, mun san cewa rataya makamai na yaƙi a jikin bishiya da niyyar neman albarka a jikin wannan bishiya ɗin wannan shirka ne to idan har sun jahilci wannan haifar ghairuhum aula bil jahl wato waninsu wanda ba sahabi ba tabi'i ko atba'u tabi'ina ko kuma irin waɗanda suke cikin wannan ƙarni ko wanda yake kafin wannan ƙarni din kaga ai su yafi dacewa ya zama to sun ba su fahimci wannan matsala ɗin ba wato dan kaga musulmi yana wani abu wanda yake na shirka ne to akwai buƙatar ka na bahar da shi saboda watakila bai ma fahimci ba abin kuma abin an ba shi shine a makafci yawanci galibi dama ido rufe da za ga waɗansu suna ido rufe wajen aikata waɗansu ayyukan da ba su da tushe a cikin addini to rashin karatu da kuma yadda aka ba su abin an ba su ne a matsayin wannan abin shine addini duk wanda bai yi ba wannan abin to addinin shi a rage yake sai zama to sun kwashi abin da zai to su ma waɗannan sahabbai na ma'aiki ganinsu lalle yana daga cikin abin da zai ƙara sa maka kusanci a wajen Allah shine a samu wata bishiya wanda za a dinga rataye makamai kowa a yi jam'i a kawo a haɗa su a guri ɗaya kenan makamman tun daga nan masu san junansu kafin a je hilin yaƙi gane da kyau to su yi zamanin wannan zai ƙara kusanta su a wajen Allah السادسة مسألة تشدة أن لهم من الحسنات wato haƙiƙa ya tabbata ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama min alhassanati na kyawawan ayyuka wal wa'adi bil magfira da kuma alƙawli da Allah subhanahu wa ta'ala yana ya gafarta musu ma laysa li ghairihim abinda bai tabbata ga waninsu ba duk yanda mutum yake da kyakkyawan aiki duk yanda ahalul karni suke da nagarta nagartarsu da kyawawan ayyukansu ba za ka haɗa shi da na sahabbai ba sahabbai sun yi fintinkau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi minkum من أنفق من قبل الفتي وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sahabbai waɗanda suka kashe dukiyarsu suka yi imani da ma'aiki kafin budewa maka da waɗanda suka kashe dukiyarsu suka yi imani bayan an bude maka ba za su yi daidai ba wajen lada a wajen Allah amma dukkaninsu guda biyun nan da waɗanda suka yi imani da annabi suka kashe dukiyarsu a farkon musulunci da waɗanda sai bayan an buɗe maka ta zama gari na musulunci suka yi imani suka kashe dukiyarsu kowa Allah ya mai alƙawarin kyakkyawa ita ce aljanna kaga wannan sun samu garanti amma kai ni shi mu waya ba mu garantin wannan mun gane da kyau asabi'a mas'ala ta bakwai annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lam ya'zurhum wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai musu udiri ba ta hanyar bai ce ba to shi kenan tun da dai sabbin shiga musulunci ne kar a ce ba a musu ta ɗan yi garaf bara a ɗan gare dabarar da za a musu daga ba kuma sai a musu bayani akan wannan abun bai dace ba bai musu uzurin wannan ba saboda wannan matsala ce ta aƙida bal bari dai radda alaihim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi musu raddi bi ƙaulihi da faɗarsa da ya ce allahu akbar to allah mai girma inna hassunanu wato haƙiƙa wannan kalmar da kuka faɗa lalle hanyoyi ce wanda waɗanda suke kafin ku masu bita da tattabi'unna sunana man kana qablakum ko sanana man kana qablakum kowace nusuka ce wanda take ingantacciya Allah ce lalle ne wallahi za ku dinga bin hanyoyin waɗanda suke kafin ku fa ghallaza al-amra bi hadhihi thalath wato ma'aike alaihi salatu wassalamu sai ya kausasa wato wannan umarni da suka nema a wajen shi da waɗannan jumloli guda uku na farko ya ce Allahu akbar wannan jumla ce wanda take mai cin gashin kanta sai kuma ya ce innaha sunan a ga wannan ita ma innaha wato harafi ce inna harafi ce na nasaba tansibul muftada wa tarfa'ul khabara sannan kuma wa taukidin harfu nasbin wa taukidin dama haka ake ce mata dan abin da ka zo da shi bayan ka zo da inna to kana so ka karfafa shi inna fulanan jahilu
to ka gani mutum ya ana mai kyakkyawan zato kawai ya gaya wata katsuwa ce inna fulani ka ga da kace jahilu ai ka rushe shi wai ce da to ya ce inna hassunan sai kuma na uku da ya zo shi da latattabi'una lamu taukid ita ma lamu taukid in aka zo da ita latattabi'una ya ce ba tattabi'una sai ya zo da lamu taukid wanda yake nuni akan waɗannan abubuwan bai dace ba musulmi ya yi su athamina mas'ala ta takwas al'amrul kabir wato al'amari wanda yake mai girma wanda wahuwal maqsudu shine abun nufi annahu akhbara wato haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba da labari anna talabahum wato haƙiƙa neman ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ayyana musu wata bishiya wanda za su dinga rataya makamansu a jikinta saboda neman albarka da wannan bishiya ɗin ka talabi bani isra'ila wato kamar wato talab ɗin da 'yan banu isra'ila ne suka yi kamar neman da 'yan banu isra'ila ne suka yi lamma ƙalu le musa yayin da suka faɗa ga annabinsu annabin allah annabi musa alaihi salatu wassalam suka ce da shi ija allah na ilaha sanya mana abin bautawa kama lahum aliha mun gane da kyau wato kaga yanda shi ma'aiki lokacin da suka faɗa mashi hakan ɗin bayan an gama wata tatirniya ce ta hunai Allah ya ba su nasara ba da daɗaya ba hakan ɗin ta faru kamar yadda kuma shi ma annabi Musa lokacin da hakan ɗin ta faru da shi bayan an gama titirniya ce mai girma da shi da fir'auna suna fita daga cikin teku wa jawaz nabi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum kawai suka ce ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya kun gane da kyau to shine wajen abin da ya shafi wato mithiliya tasu shine waɗannan sun ga waɗansu suna bauta wa wani Allah sai suke tunanin cewa bauta wa wani Allah zai ƙara wa mutum kusanci a wajen Allah sai suka nemi haka a wajen annabi su kuma waɗannan mutanen ma'aiki sahabbai sun ga waɗannan mutanen suna neman albarka da rataya makamansu na yaƙi a jikin bishiya sai suke tunanin hakan ɗin zai kawo haɗin kai kuma zai kawo kusanci a wajen Allah su ma sai suka nemi haka sai ma'aiki ya ce kun faɗi irin yadda waɗanda suke kafin ku suka faɗa sai kuma mas'ala ta tara anna nafiya hadha min ma'ana la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafa'ihi ala ulaika mun gane da kyau yace hakika korewa wannan abin da suka nema na neman albarka da wata bishiya yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ma'a diqqatihi tare da zurfin wannan kalma ɗin tare da zurfin ma'anarta wa khafa'ihi da kuma koyuwarta ala ula'ika akan waɗancan mutanen akan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ma'aiki da ya kore musu wannan abin da suka nema saboda sun ce a nuna musu wata bishiya a ayyana musu wata bishiya wanda za su dinga rataye makamansu su dinga neman albarka wato sai ya kore musu ita yake nuni akan cewa inda ya har abu kake nema garanti zuciyarka ta zama tolaha alaƙatun billahi tana da alaƙa mai kyau tsakankaninka da Allah ba ka da shamaki tsakankaninka da Allah laisa hunaka hijabun bainaka wa bainar rabbika da kowane lokaci za ka gaya mai bukatar shi da kowane lokaci zai saurare ka gane sai kuma al'ashira matsala ta goma annahu halafa alal futiya wa huwa la yahlifu illa li maslahati wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rantse alal futiya wato akan bayar da fatawa wannan fatawa ce na latattabi unna sunana man kana qablakum ko yace amma kuma wallazi nafsi bi yadihi wa huwa la yahlifu ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya yin rantsuwa illa li maslahatin face saboda maslaha idan ka ga ma'aiki ya yi rantsuwa a cikin zance to wata maslaha ce mai girma take cikin wannan zancen shi ya sa ya rantsuwa amma a haka a zance na yau da gobe imma zance wanda yake ibtida'i imma zance wanda yake ɓalabi to ma'aiki bai cika yin rantsuwa ba baya rantsuwa a kan shi a zance wanda yake inkari shine ma'aiki yake rantsuwa a kai mun gane da kyau na'am
نعم الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتبوا بهذا الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة سب الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لكونه إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة لكونه لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها na'am الحادية والعشرون الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر ma sha Allah barakallahu fikum a matsala ta goma sha ɗaya a cikin wannan babi anna shirka nau'ani wato shirka kashi biyu ce fihi akbaru wa asgaru wato cikin shirka akwai shirka mafi girma babbar shirka allati tukhrijul insana min al-milla wanda take fitar da mutum daga cikin addini na musulunci wa asgaru akwai kuma shirka wanda take karama allati la tukhrijuhu min al-milla wanda ba ta fitar da mutum daga cikin addini na musulunci akwai irin rantsuwa wanda idan mutum yayi man halafa bi ghairi llahi faqad asharaka ko rantsuwa da wani Allah wannan shirka ce to amma idan mutum ya rantse da wani Allah ba za ka ce wallahi ka fita daga musulunci ba za mu shiriki ka sace kalmar shahada ka je ka yi alwala ka sace kalmar shahada wannan abin da kai baka kyauta ba ko mutum ya yi riya ta ga riya ma'aikin alaihi salatu wassalam ya ambace ta da ashirkul asgar to ba za ka ce ba mutumin da ya riya ya tallata aikin shi ka ce la ilaha illallah ka fita daga musulunci babu sabga musulunci ka fita da shi sai zama to ga baki dai kai ka zama wato wani wanda yake da takarra da duka a jihun shi kawai mai saukin ba da kabulasar mun gane da kyau kasan cikin mutane a wanda za a ga kamar shi yake raban kabulasar daga wani kaka furta in ka ji magana wani ya ce akwai wani wani agaji ne wani agaji ne in ana wa'azi to duk da ake rabin kafilasar baya barci kawai kafara ake amma wa kafara to amma ran da ya ji ba a rabin kafilasar to barci yake kwashe shi saboda shi ya zo ya ji an ce wani da wani yan kafirai ne sun kafarta eh kamara to amma duk da babu rabon kabula babu rabon kabula sarko to bar shi yake kwashe shi a wajen wa'azi li'annahum lam yartaddu bi hadha wato saboda waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba su daga musulunci ba saboda wannan magana da suka faɗa wannan nema da suka yi ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ayyana musu wata bishiya wanda za su dinga neman tabarruki da ita الثانية عشرة واتو مسألة تقوم شابي قوله فدرس ديتي ونحن حدثاء أحد بكفر واتو مو بمدد دبرن كافرتي با بمجمع دبرن كافرتي با منا سبن برن كافرتي فيه wato cikin wannan magana ta abuwa idinin laifi da ya yi an na ghairahun la ya ji halu zalika wato haƙiƙa waninsu daga cikin sahabbai wanda sun daɗe a cikin musulunci wanda ba sabbin shiga musulunci ba ne wanda sun kwambi a ciki tsahin kai ne su sun san hakan ɗin shirka ne su ba su jahilci haka ba cikin sahabbai waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin akwai wanda sun san hakan ɗin dama bai dace ba amma su su abu waƙi saboda sabbin shiga ne to akwai maganar da za su yi dama wanda su wanda suke tsahin kai ne za su yi shiru kawai su sa kansu kasa sun za an kwabo ta kenan الثالثة عشرة مسألة تقوم شاء التكبير عند التعجب واتوين كبرة lokacin da mutum yi mamaki akan wani abu kaga wani ya yi wani abun mamaki shi ganin ka ce Allahu akbar ko ka ce subhanallah wannan haka ake fada ko ka ce Allahu akbar inda kaga wani abun mamaki daga wani ana hira wani ya ce shi wani ne a jami'a ba ce mai shi tun da yake bai taba sanin cewa in mutum ya tashi daga barci ba inda ya baya niyyar ya shiga banɗaki kawai zai iya zuwa ya alwala ba tare da ya shiga banɗaki ce ai kawai shi ya yi tsamanin tsarki wajibi ne ga wanda ya tashi daga barci dole ya shiga banɗaki yana jin bawali baya jin bawali sai ya shiga ya tsarki wallahi wallahi a jami'a musulmi ne kuma mai sallah ta lokaci biya kuma yana ga shari'a a ba shari'a yake ba yana adab adab ce yake dan adab ne to kaga wani abun mamaki ne yawa luga ita ce akwai luga luga akwai adab khilafan liman karihahu sabanin wanda ya kyamaci yin kabbara lokacin afkuwar wani abin mamaki mun gane da kyau kaji wani yayi wata kwaba yayi wani orsije wani wani ne yana so ya ce malami malam menene hukuncin mutumin da ya kusanci iyalinsa cikin dare kuma yake so ya yi barci sai ya yi wanka ko ku zai iya yin barci shi ne sai malam hukuncin mutumin da ya zina da matan shi to kaga yi wanda yau shi ne malam kici a muje wani mai tambaya ko mai tambaya ko to kaga na musulmi eh eh ta wani malam ya Allah Allah kara mai lafiya wani malami ne a jami'a dakta ne shi kenan ana ana magana akan matsala ce ta fi dama shi ne sai wani cikin hadin duwal ya ce ya duktu ya ce kuridu an asa da shi ya ce tafaddal ce matsalan idan zane ta sace lala idan zane shi ya ce matsalan idan zane ta ce lala kun idan zane shaksu saboda abin ba daɗi gida ce kun idan zane shaksu ka san mutum in ba balaga cikin lamarin shi ya yi ta samun kwaba da aka malami da aka ba malami tambaya ga raka in yi zina ai kaga ba zai rama da wannan magana ta ka sai a ce idan wani yi zina kalka ce ni yawa da lokaci bai bako na yawa to shi kenan sai mu tsaya aiki da الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهدون a cikin wannan babi saddu zara'i'i wato toshewa kafofi wanda suke na shirka ne wato yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya yi wa sahabbai bayani dangane da rifewa wannan kafa ta neman a ba su damar su dinga rataya makamansu na yaƙi a jikin wata bishiya wato saddu zari'a wani abu ne wanda yake sananne wato shine abin da zai iya bayarwa zuwa ga laifi karami daga baya kuma zai iya koma babban laifi toshewa wato kafa wanda take tabarna kenan irin misali mutum ya haka gwalolo a titi ya yi rami irin ramin masai a tsakiyar titi wannan ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda ne saboda idan aka ce mutum an ba shi damar ya haka gwalolo a titi a tsakiyar titi nan zai iya yiwa wani ya zo shi bai sani bai fada ciki in ya fada zai iya bayarwa zuwa ga halaka ka kashewa mutum ya halitta ko bai halitta ba kashewa mutum bai jiwa bai gani ba kawai mutum ya kashe shi aga bai halitta ba ko to saboda waɗannan yin rami na gwalolo na banɗaki a gidanka ko a ƙofar gidanka ba tsakiyar titi ba wannan ya halatta a tsakiyar titi ba komai yasa ya haramta ba saboda wani zai iya zawa ya fada ciki mai ma san ba da rami ne a gurin ya hallaka wannan shine dukkan abin da zai iya kawo fitina to ai kokari ai maganin shi dukkan abin da zai iya kawo fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saban shi iyyakum wal julusa fi turqat ka shedun ku da zaba a titina saboda ba wai zama a titi bane haram a akwai abin da idan mutum ya zauna a titin ba lallai ba ne iya karewa kan shi daga yin abin mun gane da kyau yawwa alhamisata ashara mas'ala ta goma sha biyar annahayu an tashabbuhi bi ahli jahiliyyati wato yin hani dangane da kamanceceniya da mutan jahiliya wato mutanen jahiliya za mu ga cewa al'adu nasu al'adu ne wanda sun ci karo da addini na musulunci waɗansu daga ciki kenan wanda addini na musulunci bai tabbatar da su ba ya kore su irin abin da ya shafi wannan ɗin wato ayyuka asadisa ashara matsala ta goma sha shida alghadabu inda ta'alim wato yin fushi da ɓacin rai lokacin da mutum yake karantarwa in hal bukata ta kira zuwa ga hakan din to amma a wannan hadisin na abu wa'id ba inda ya tabbata cewa ma'aiki ya yi hushiran shi ya ɓaci to amma malam ya faɗa haka saboda wato akwai irin waɗannan cin waƙiya da suka aku ma'aiki ran shi ya ɓaci wanda yake nuni akan cewa mutabaqatul hali ka lura da yanayin da ake ciki lalle waɗannan mutanen ya kamata in nuna musu bacin raina kan abin da suka yi dan gaba kar wani ya kara to manzo Allah yana yin wannan mun gane da kyau as-sabi'ata ashara mas'ala ta goma sha ta sha bakwai al-qa'idatul kulliyya wato ka'ida wanda take dunkulalliya gamammiya wanda ta shafi kowa da kowa tun daga wato mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda faɗar ma'aiki da ya ce inna hassunan wato haƙiƙa wannan abin da kuka nema na a baku damar ku dinga rataya makammanku a jikin wannan bishiya ɗin saboda neman albarka da wannan bishiya da za a ayyana muku ita wannan sunna ce wanda kafin ku waɗansu sun rayata kuma sai kuka rayata athaminata ashara mas'ala ta goma sha takwas anna haza alamun min a'lamin nubuwati wato haƙiƙa wannan maganar ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da yace inna hassunan wallazi nafsi biyadihi la tarkabunna sunana man kana qablakum ko wato wannan dalili ne daga cikin dalilai dubbai waɗanda suke nuni akan annabta ta farin jakada sallallahu alaihi wasallama li kaunihi waqa'a kama akhbara wato saboda kasancewar wannan labari da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bada ya afku kamar yanda ma'aiki din ya bada labarin ba kaɗan da ya ratse cikin abin da manzo Allah ya faɗa mas'ala ta sha tara anna kullama zamma Allahu bihi al-yahuda wan nasara wato hakika dukkan abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya zargi yahudawa da kristoci da shi fil qur'ani a cikin alqur'ani annahu lana wato hakika wannan abin zai iya gaskata akan waɗansu daga cikin yasduqu li ba'dhin minna zai iya gaskata ga sashe daga cikinmu zai iya afkuwa ga sashe daga cikinmu ba wai mu duka ba al'ishirun wato kamar da muka yi bayani a can baya don wanda ya aikata laifi ɗayan biyu ne imma ala jahalin wa imma ala ilmi to ya yi koyi da su annahu muƙarrarun indahum annal ibadati mabnaha alal amri wato annahu muƙarrarun indahum wato haƙiƙa abu ne wanda yake sananne a wajen sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam haƙiƙa ibadodi ga baki ɗayansu dukkan abin da aka ce wannan ibada ne wato gurin gininta shine alal amri akan umarni ne sai ka samu umarni daga annabi a haka ka bugi kirji ka yi gaba gadi ka aikata ibada da niyyar ka samu lada a wajen Allah ba tare da ka samu lasisin aikata ta daga bakin ma'aiki ba ko daga aikinsa to ba za ka samu lada ba saboda ibada dukkan abin da aka ce wannan ibada ne to tauƙifiya ce ibada tauƙifiya ce mun gane da kyau fasara fihi at-tanbihu wato sai at-tanbihu fadakarwa ya tabbata a cikin wannan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ala masailil qabr wato akan mas'aloli na kabari guda uku wanda za a yi wa bawa cikin wannan magana da ma'aiki wato yayi da cikin wannan magana da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga su waɗannan sahabbai nashi amma man rabbuka amma faɗar shi man rabbuka wane ne ubangijinka saboda akwai matsaloli guda uku a cikin kabari da za a yi wa bawa tambaya ko to wannan magana ta ma'aiki duka ta faɗakar a kansu amma man rabbuka fawadihun abu ne wanda yake a fili ƙarara saboda sun ce ija allana za ta anwaɗin kama lahum za ta anwaɗin faƙala allahu akbar gane da kyau a gaya magana a kan marabbuka wa amma man nabiyuka ko? amma man nabiyuk wato wane ne annabinka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib wato yana daga labarai wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya bayar labaran da basu afku ba kuma suka afku kamar yadda ya bayar da labarai ce inna hasunan la tattabi'unna sunana man kana qablakum kaga cewa lalle annabi ne na Allah ma'aiki ya ba da labari kuma ya afku kamar yadda ya ba da labarin ko kaɗan bai ratse ba sai kuma wa amma ma dinuk amma kuma ma dinuk wato inda za mu gano tafamin ƙaulihim daga faɗarsu da suka ce ija Allah na ilahan wato ka sanya mana abun bautawa kama lahum aliha kamar yadda waɗannan mutanen su ma suke da abun bauta sai mas'ala ta 21 anna sunnata ahlil kitabi wato haƙiƙa sunna ta mutanen littafi mabuta littafi mazmumatun abar zargi ce kamar wato sunna ta mushrikai yadda take abar zargi annal mutanaqila annal muntaqila min al batil alladhi i'tadahu haƙiƙa dukkan mutumin da ya daina aiki na barna wanda ya saba aikata shi ya curu daga aikata shi wanda zuciyar shi ta saba shi la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba a amincewa ɗari bisa ɗari a ce ba za a samu wani kingin wannan al'ada ba a cikin zuciyar shi irin mutumin da ya daina shan taba kai tsaye ka ce a kawai wannan ɗari bisa ɗari babu son taba a zuciyar shi eh ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara da yatsu da kaulihim nahnu hudathaw ahlin bi kufrin saboda fadarsu da suka ce mun dade da barin kafirci ba na'am abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik